أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين الفاتح الخاتم الناصر الهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wata'ala da ya haɗa mu a yau litinin sha biyu ga watan Ramadan domin ci gaba da tafsirinmu na alkur'ani mai girma a yadda muka tsaya jiya a wannan masallaci na juma'a mai albarka masallacin ɗallawan wanda ke bayan NTA wanda a jiya mun karanta aya na 149 muna kan ayan mun fassara shi da alkawarin insha Allah za mu bita shi a yau sannan mu shige mu ci gaba da karatunmu kamar yadda muka saba ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون ومن حيث خرجت أدو يدك فتو تغبشن دنيا كوت يمشن دنيا فول وجهك شطر المسجد الحرام كفسكن تد ما فسكن تنك إن ذاك بوتاوى الله تيندا واتو داكن الله نكعب من الفرمايتي وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره a duk yadda kuke a duniya to idan za ku fuskanci Allah ku bauta masa ku fuskanci ɗakin Ka'aba mai albarka li Allah ya kuna linnasi alaikum hujja domin kada mutane na Yahudu da Nasara su samu wani hujjan da za su kafa a kanku sabila da Yahudawa suna cewa wai subhanallahi wai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kansa bai san alƙibla ba sai da ya zo garin Madina suka nuna masa alƙiblan kakanninsu da iyayensu shine Baitullahi al-Muqaddas to yanzu kuma da aka juya ɗakin Ka'aba kaga ba su da wani abin da za su kafa wa manzon Allah hujja da shi shine li Allah ya kuna lin nasa alaikum hujja dan kada mutane su samu wani hujjan da za su na kafa muku su ce su suka nuna muku alƙibla kamar yadda Hudu da Nasara suke yi illal ladina zalamu minhum sai dai wanda suka yi zalunci kansu daga cikin su aka ce wannan illa istisna'i ne wasu kuma suka ce illa anan wato tana tufidul afsa tana fa'idantar da adafi ne illal ladina zalamu sai dai wanda suka zalunci kansu za su na kafa muku hujja da me za su na kafa muku hujja za su na ce ai yanzu Muhammadu ya gane alƙiblan kakaninsa annabi Ibrahim Muhammadu ya gane tunda ya gane ya juyo alƙiblansa ya dawo makka to saura kaɗan ma ya bar addininsa ya dawo addinin mu su kuma abin da mushrikai suka samu yi kenan suka ce to nan illal ladina zalamu ana nufin mushrikai ne na garin makka su ne da suna wa'annan maganganu na kafa hujja na cewa manzon Allah ya juyo gare su amma Allah ya ce fala takshawhum wakshawni kada ku ji tsoron su su ba ababen tsoro ba ne, wakshauni ni ne abin tsoro ni Allah, wali utimma ni'imati alaikum kuma idan kun ji tsoro na, kun bi ni kamar yadda na umarci ku a harshen annabi na, zan cika ni'ima na a gare ku, wala'allakum tahtadun kuma ku nan za ku shirye zuwa hanya madaidaiciya. Dukkan ni'imomin da Allah ya yi wa bayi, Allah ya yi ma bayi ni'imomi da yawa. ni'imomin Allah ba za su kirgu ba Allah ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha idan za ku kirga ni'imomin Allah ba za ku iya kirga su ba abubuwan da Allah ya yi na baiwa da kyautan da ya yi ma ɗan adam daban da ma al'umma manzon Allah ba zai kirgu ba amma ni'ima mafi girma shine samuwar manzon Allah domin yanzu a ayan gaba Allah zai faɗi wato samuwan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama shine ni'iman da Allah ya yi maso mumine ɗin. Allah rahma bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون
كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون الله كما أرسلنا فيكم رسولا yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya turo muku annabi daga cikinku. Wannan fikum wasu sun ce ana nufin wato larabawa ne, wasu sun ce ana nufin mutanen duniya ne gaba ɗaya, ma'anan fikum kenan. Misalin laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Annabi ya zo a cikinku. sabila da annabi ba annabin bangare ɗaya ba ne ba annabi ne na larabawa zalla ba ba annabi ne na ƙuraishawa zalla ba ba annabi ne na wasu al'umma keɓantattu ba annabi ne na duk duniya gaba ɗaya Allah ne ya ce wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadira ba mu turo ka ba sai zuwa ga mutane gabaki ɗaya kowa aka ce har jinsin dabbobi annabi Muhammadu annabinsu ne, har jinsin aljanu duka annabi Muhammadu annabinsu ne, har mala'iku annabi Muhammadu annabinsu ne, amma annabawa kafin a turo manzon Allah, kowane annabi ana tura shi ne zuwa ga al'ummansa fi ɓantattu, al'umman da bai su a kirga su ba. Akan tura a ce wannan alƙaryan annabi wane ne, wannan alƙaryan annabi wane ne, ko da mu ɗauki misalin zamanin annabi Ibrahim alaihi salam. Annabi Ibrahim yana yin isar da saƙon Allah a yanda yake a gaba da shi kaɗan kuma akwai annabi Lutu alaihi salam. Lokacin da aka zo ma annabi Ibrahim da bisharan aihuwan annabi Ishaqa, samun cikin annabi Ishaqa, a lokacin mala'iku suka shige suka je suka kifa kasan annabi Lutu alaihi salam. Amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba an tura shi wajen wasu al'umma bane ke bantattu da ba. a an tura shi ne zuwa ga duniya gabaki daya shi yasa aka ce manzon Allah yana magana da kowane lahaja kowane lahaja yana magana da shi tunda Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi kowane annabi mun tura shi yana yin magana ne da yaren jama'ansa da yaren jama'ansa to me yaren jama'an manzon Allah kaga yaren yana da yawa duk duniya jama'an manzon Allah ne don haka duk yaran da ka sani na duniya manzon Allah yana magana da wannan yara idan ya shigo fulani zai zama babba fulatani ne yayi fulatanci idan ya shiga bare bare haka idan ya shiga ko ina yana magana da kowane harshe sallallahu alaihi wasallam da akwai hadisin da yace akwai lokacin da wasu mutane su goma suka zo su wajen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kowa ya zo da nau'o'in tambayan da ke bukata ya yi wannan da tambayan shi daban wannan ma da tambayan shi daban wannan ma da tambayan shi daban su goma sai suka tambayi manzon Allah a lokaci guda kuma yaran su daban-daban aka ce annabi Muhammadu da ya tashi ba su amsa kalma biyu manzon Allah ya faɗa sai ya ba da amsa ma duka mutane goma nan kuma kowa ya fahimci abin da ke tambaya a kai sabila da an ba mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama jawami'ul kalimi idan yayi magana daya sai an tara malaman duniya ba su iya yin tahlilin wannan maganan da yayin ba sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce kama arsalna fikum rasulan yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya turo annabi a cikin ku yatlu alaikum kama arsalna fikum rasulan minkum annabin daga cikin ku yake yatlu alaikum ayatina yana karanta muku ayoyinmu wa yuzakkikum kuma yana tsarkake ku wa yu'allimukum alkitaba wal hikma kuma yana sanar da ku alqur'ani kuma yana sanar da ku sunnonin sa sallallahu alaihi wasallam kun ga Allah yace wa yuzakkikum yana tsarkake ku menene at-tazkiya at-tazkiya shine tsarkake rai daga dukkanin dauda at-tazkiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kira mutane zuwa ga tsarkake rai sabila da ya samu duniya tana yamutse tana harmutse bada wa biqa'ul ardi zulmun wa zulmatun fa ashraqat al arja'u wa anqasha al karbu ya bayyana duniya duhun kafirci ya cika ta duhun zalunci ya cika ta duhun yaƙe yaƙe ya cika ta kowa a zuciyarsa da akwai ɗan akan ɗan uwansa amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabila da abinda Allah ya turo mana annabi da shi fa asbatum bi ni'matillahi ikhwana sai muka zamanto ƴan uwan juna da ku san ganin hanjin juna ake da ka zamu za a shekara arba'in ana yaƙi ba a san ma akan me ake yaƙin ba ƴaƴa ma sun taso ne sun ga ana yaƙin su ce su ma sun gaji yaƙin ne a gurin iyayensu jikoki su ce mun gaji yaƙin ne a gurin kakanninmu amma manzon Allah da ya zo sai ya haɗa zukata gaba ɗaya ce al-muslim akhul muslimi la yadlimuhu wa la yahqiruhu wa la yakhzuluhu musulmi dan uwan musulmi ne ba dai zalunce shi ba ba zai ci dukiyansa ba kamar yadda yahudawa suke cin dukiyan junansu wa min ahlil kitabi man in ta'malu man in ta'manhu bi qintarin yu'addihi ilayk wa minhum man in ta'manhu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima a cikin alil kitabi akwai wanda idan ka bashi ka amince shi ka aminta da shi ka bashi ajiyan dukiyanka zai mayar maka aka ce kamar su Abdullahi ibn Salam kenan amma a cikin su akwai wanda idan ka bashi zai cinye sabila da su a akidan su suna ce laysa lana fil ummiyina sabil ba mu da wani laifi dangane da cin dukiyan ummiyai wato suna nufin wato duk duniya kowa da kowa kawai idan dai ba su ba za su iya in dai ba a addinin su yake ba za su iya yin kafa sama da zuciyarsa suna ganin cewa ba su da wani laifi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo ya hana zalunci ya hana gaba ya hana adawa ya hada soyayya a zukatan al'umma sallallahu alaihi wasallam to shine Allah subhanahu wata'ala yace yuzakkikum yana tsarkake ku yana muku tazkiya wannan tazkiyan duka abin da yake cikin tasawuf gaba daya abin gayen kenan tazkiya duka abin da ake so kenan cikin tasawuf mutum ya samu tazkiya ya samu tazkiyatul nafsi ya samu tazkiyatul qalbi ya samu tazkiyatul ruhi tazkiyatul nafsi shine ɗabi'un sannan ya tsarkake su ya gyara ɗabi'unsa ya yi ado da kyawawan ɗabi'u tazkiyatul qalbi kuma ya cire duk abin da ba Allah ba ba annabi ba a zuciyan ya hurgar sabila da Allah yana da kishi baya son ya ga ka hada soyayyan wani abu a zuciyanka tare da soyayyansa Allah yana son in zaka so shi to ka kadaita shi a soyayya kaman yanda baya son aikin da zaka masa shirka a ciki haka za baya son a zuciyanka zuciyanka kana maka shirka da wani a zuciyanka ka kadaita Allah da soyayya a zuciyanka wannan shine mene tazkiyatul qalbi wanda yake ce inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al jasad kulluhu wa idza fasadat fasada al jasad kulluhu kai yace mene ala wa hiya al qalb wannan tsokan ita ce zuciya to da akwai tafsiyatul ruhi wanda a cikin tafsiyatul ruhin nan a makamatu na sufaye idan ka tsarkake ruhinka to nan ne zaka samu dawamul hudur ko da yaushe kana huduri kana cikin huduri tsakaninka da ubangiji menene ma'anan huduri ko da yaushe kana cikin wato kana cikin yaqaba kana cikin kana fadaki ba za ka mance da Allah ba ba za ka rafkana da dokokin Allah ba ko da yaushe kana jin cewa Allah shine mai ganinka Allah shi yana ganinka Allah yana kaddara maka abubuwanka duka ko me ka gani sai ka ce Allah Allah Allah Allah Allah ka samu huduri kenan kaman wasiyan da sayyidina rasulullahi yayi masa sayyidina abdullahi ibn abbas yake cewa ku kiyaye Allah ifadillah tajirhu tijahaka ifadillah yahfazka ifadillah tajirhu tijahaka واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو أنهم اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك كتيا يا الله سيكيايك كتيا يا الله سيك سامو الله تجاهك كوميناك الله ني أشين الأمر to wanda ke cikin huduri da ubangijinsa shi baya ganin halittu gaba daya komai nasa kawai zai ce Allah ne idan abu ne bai masa dadi ba sai ya mayar ga Allah idan abu ne ya masa dadi sai ya mayar ga Allah idan abu yake so sai ya mayar ga Allah wannan shine ma'anan as-sufi gayatu huwa Allah sufi matukan abin da ke neman ya samu yardansa shine yardan Allah wannan yardan Allah kuma shine kololuwan abun nema to ana samun wannan dawamul hududi din ne a cikin tafsiyatul ruhi tafsiya na ruhi kamar yadda Maulana Sheikh Ahmadu Tijani yayi bayani na matakai matakai na ibadu daga kan al-ibada yadda ake bautan Allah a makamin ibada al-islam kenan maqamul islam wanda yake wa sahibuha laysa lahu hudurun ma Allah wannan bai san huduri ba yana cikin bacci yana so a faɗakar da shi akwai kuma masu al'ubuda masu bautan Allah a maqamul imani kenan amma wa sahibu halahu hudurun ma Allah min wara'i hijabin me wannan matakin yana da kusanci tsakaninsa da Allah na faɗake amma kuma yana bayan ganuwa yana ƙoƙarin ya ƙara kusanta da ubangijinsa wannan yadda Allah ke cewa wasjud waqtarib ka sujada ka kusanci Allah to Allah yana son ka ƙara kusantansa idan kana cikin makamin ubuda al'ubudiyya kuma shine wanda yake cikin huduri ƙarara shine wanda yake wannan makami na taskiyatul ruhi din kenan ya tsarkake ruhinsa ya zamanto kusancinsa da Allah ko da yaushe ne Allah ya saka mu cikin wa'innan to wannan tazkiya wa yuzakkikum manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsarkake duniya gaba ɗaya da kuma al'umman da suka yi imani da shi su suka fi samun wannan sarkin da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya tsarkake al'umma da shi ɗin sabila da daka samu duka wani hudurat na shaiɗan gaba da hasada da makamantansu da hikidu wanda duk yake zamanin jahiliya duka manzon Allah ya zo ya wanke an samu wasaka da ba a haɗuwa guri guda amma annabi ya haɗa al'umma akan wata kalma ƙwaya ɗaya ita ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya haɗa al'umma akan wani littafi guda ɗaya wannan littafin shine alqur'an alqur'ani mai girma ya haɗa al'umma akan mafiskanta ɗaya ita ce alka'aba ka'aba mai alfarma shine wajen zakikum yana tsarkake muku zuciyanku wannan zuciyan da aka ce ka daflaha man zakkaha din wa yu'allimukum alkitaba kuma yana karantar da ku alkitaba alqur'ani wal hikmata kuma yana karantar da ku menene hikima ma'ana sunnonin manzon Allah kenan hadisan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun kuma yana sanar da ku abin da ba ku sani ba dan mafi yawa malaman sun tafi alhikima kamar yadda muka fassara a karatunmu na baya alhikmata anan ana nufin hadisin manzon Allah ne sabanin yadda wasu suke raba tsakanin alqur'ani da hadisi suke cewa wai ba a imani da wani abu idan ba alqur'ani ba to kun san kalakatan ma suna da yawa akwai kalakatan da suke raba alqur'ani da hadisi akwai kalakatan da suke raba Allah da annabi ba za ka hada Allah da annabi ka ce ka ce dan Allah dan annabi ba sai su ce wani annabi kai shirka mushriki ne kai yuriduna an yufarriqu baina Allah wa rusulihi suna son su raba tsakanin Allah da manzannin Allah idan ka ce a maka dan annabi sai su kore ka su ce janne kai shirka to kaga wannan ma su ma wata kalakata ne mai zaman kanta tunda mai raba alqur'ani da hadisi aka ce masa dan galakato me raba Allah da manzon Allah ma dole a ce da shi dan galakato ai a ka'ida ma kamata yayi duk abin da zaka yi a duniya idan ka ce Allah to ka ce manzon Allah ko ko me za ka yi in ka ce Allah ka ce manzon Allah kamar yadda ya ce Allah ya ce Allahu wa rasuluhu ahqqu an yurduhu in kanu mu'minin kamar yadda Allah ya ce wa ati'u Allah wa ati'u rasul kamar yadda Allah ya ce man yuti'ir rasula faqad ata Allah kamar yadda Allah ya ce innal ladhina yuzuna Allah wa rasulahu kamar yadda a hadisin Umar ibn Khattab manzon Allah ya ce wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi kaga ba za ka raba tsakanin Allah da manzon Allah ba idan ka ce fi sabilillahi sai ka ce wa rasulihi tafarkin Allah da tafarkin manzon Allah tunda baka san baka san Allah ba sai da samuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan sadaka ne mutum ya zo ya ce fi sabilillahi to ya hada ya ce wa rasulihi a bani saboda Allah saboda manzon Allah ai mushrikai suna da Allah sun ce suna ce idan aka tambaye su wa ya halicci sama da kasa wa idza ta'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah da yawa wasu sun yi imani sukan ce akwai Allah amma sai dai suna bautan dodanni ne suna tunanin wannan dodannin su za su kai su ga Allah suna ce ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa muna bauta musu ne dan su kusantar da mu da Allah to duka ana kiran mutane ne zuwa ga a haɗu akan kalmar manzan Allah ai yahudawa ma sun yadda akwai Allah nasara ma sun yadda akwai Allah abinda ake neman su shine su sake duk wasu igiyoyin da suka rirrike su zo su taro akan kalman annabi Muhammadu wa yu'allimukum alkitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun bayan ya sanar da ku alqur'ani ya sanar da ku sunnoninsa sannan ya sanar da ku abinda ba ku san wannan abin ba abinda malam takunu ta'lamun abinda kuka kasance ba ku san shi ba kaga wannan ya fita zai zamanto ba abinda ba a karanta muku a Qur'ani ba wanda ba a faɗa muku shi an sarraha shi a Qur'ani ba ko ko abinda ba a sarraha shi a cikin nassin Qur'ani karar ba to manzon Allah idan ya zo a cikin maganganunsa da labarunsa zai ba ku labarin waɗannan abubuwa kamar yadda abubuwa da dama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana su ya faɗe su kuma wa'innan abin suka zo suka tabbata karara daga cikin mu'jizozin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi to mun faɗa annabi Muhammadu dama ya faɗa da yahudu da nasara suka tambaye shi suka ce akhbirna an nafsika ka ba mu labarin waye kai yace ni ne yace ana da'watu abi ibrahim wa bushra akhi isa ni ne addu'an annabi ibrahim ni ne busharan dan uwana annabi isa kaga wannan shine addu'an da Allah ya amsa a bayana ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم تو الله ياتي كما أرسلنا فيكم رسولا gashi kuwa wannan annabi da aka roka mun turo a cikinku minkum kuma daga gare ku yatlu alaikum kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun fadhkuruni azkurkum
فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون
فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون Allah ya ce tun da na muku wannan ni'ima kuwa da na ce wali utimma ni'mati alaikum wa la'allakum tahtadun kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina ويعلمكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون to ya kamata fazkuruni azkurkum ku ambace ni ni ma sai na ambace ku washkuruli wala takfurun ku gode min akan wannan ni'ima na samuwar manzon Allah wala takfuruna kar ku kafirce mun akwai abin da ake ce masa azzikru wanda shi yana daga cikin rukunai na tasawuf azzikru ambaton Allah wanda Qur'ani ya zo da nau'o'i na kalman azzikru daban-daban a wazaje daban-daban azzikru yakan zo da ma'anan alqur'ani kamar yadda Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun sannan azzikru yakan zo da ma'anan sallan juma'a ya ayyuhal ladina amanu إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله كاجا الذكر أنا نبي مي صلى الجمعة أنا الذكر كما أول لوكشين يكن زو da ma'anan yakan zo da ma'anoni da yawa yakan zo da ma'anan addu'a yakan zo da ma'anan kuma karatun alqur'ani duka yakan zo da shi amma fiyayyen zikiri shine mene shine la ilaha illallah wanda annabi yace afdalu ma qultuhu ana wannabi'una min qabli la ilaha illallah fiyayyen abin da na faɗa da ni da annaba wanda suke gabani na shine la ilaha illallah a wani kaulin manzon Allah yace afdalu zikri la ilaha illallah fiyayyen zikiri shine la ilaha illallah karatun alqur'ani zikiri ne salatin annabi zikiri ne sallah ma zikiri ne addu'a ma zikiri ne amma babu zikirin da yake la ilaha illallah babu annabi Musa ya ce ya Allah ka bani wani addu'an da zan yi wanda babu abin da kai babu wani addu'an da ya kai wannan daraja ka ban abin da zan ambace ka da shi na kusance ka wanda ba abin da ya kai wannan annabi ya ce ya Musa Allah ya ce ya Musa qul la ilaha illallah ya kai Musa ka ce la ilaha illallah annabi Musa ya ce ai na san la ilaha illallah ka wata abin nake so a bani Allah ya ce to ka sani ya Musa da za a daga duniya da abin da ke cikin ta a daga duk wani abin da ka sani na sama da kasa a daura a ma'auni a daura la ilaha illallah a ma'auni sai ta janye su gaba daya sai ta janye su gaba daya shi yasa Allah ya yawaita umurni da yin zikiri a Qur'ani ya yawaita umurni da yin zikiri a Al-Qur'ani yana ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar Allah yace a cikin halittan sammai da kasai inna fi khalqis samawati wal ardi واختلاف الليل والنهار لساقا واندري درانا لآيات أقوي وسآيوي ما في وانا بما ماكي أما لأولي الألباب مما سقوايا هنكلي سواكنا الذين يذكرون الله قياما واند سكي ذكر الله أسعي وقعودا إن سنا زونما سنا أنبتا الله وعلى جنوبهم in suna kishin gidama a gurin kwanciya suna ambaton Allah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi suna tunani a cikin halittan sama da ƙasa me suke cewa suna cewa rabbana ma khalaqta hadha batila Allah baka halicci wa'innan halittu naka a banza ba subhanaka faqina azaban nar sarki ya tabbata gare ka ka tsare mu daga azaban wuta shi yasa akwai at-tafakkur akwai at-tadhakkur shi azzikiru an ciro shi ne zikiru masdari ne wanda at-tazakkuru din ma an ciro shi ne daga mene daga azzikr akwai at-tafakkur wanda Allah yake wai tafakkaruna suna tunani at-tafakkur tunani ne na kwakwalwa sabila da dan adam yana da kwakwalwa yana da zuciya zuciya ita tunaninta shine at-tazakkur ita kuma kwakwalwa tunaninta shine at-tafakkur kwakwalwa idan za ta yi tunani tana da gejin da tana tsayawa a iya wannan wajen ba ta shi nan sabila da masana sun faɗi a foldoji da suke kwakwalwan mutum akwai gejin da idan mutum ya je na tunani dole kwakwalwansa ta tsaya a nan wasu ma sun ce masana na kimiyya na zamani sun ce a kwakwalwan da akwai folda sama da dubu ɗaya wa'innan foldojin kowanne yamci ne babu komai a ciki amma mutum in ya zama gifted mai saurin ɗaukan karatu to yakan iya yin amfani da falda goma sha biyar amma idan mutum ya shige falda goma sha biyar ya kai irin falda ashirin ko falda ashirin da biyar zai iya samun matsala na kwakwalwa zai iya samun mental problem sabila da ya je jiji wanda wannan jejin anan ake tsayawa to shi at-tafakkur ka'ida na tunanin kwakwalwa akwai yanda idan ka je nan dole ka tsaya kawai tunanin ka ya kare amma kuma akwai at-tazakkur wanda zuciya ce take yi tunani irin na zuciya kenan wanda yana cuɗanye da awatif yana cuɗanye da mashair yana cuɗanye da ahwal masu nauyi wanda dama mun riga mun san abincin zuciya shine soyayya idan Allah ya rabautar da kai ka shagaltar da zuciyar da soyayyan Allah to ka rabauta kenan idan ka shagaltar da zuciyar da soyayyan wani abu kuma shikenan kai asaran zuciyan kenan to wannan azzikir azzikir Allah subhanahu wata'ala yana nufin wannan ambato da zuciya za ta na yi tazkurullaha bi qalbika wa tazkuruhu bi lisanika kana ambaton Allah a zuciyanka kana ambaton Allah akan harshenka fazkuruni azkurkum ko ambace ni ni ma sai na ambace ku washkuruni wala takfurun ku gode min kada ku kafirce min akwai hadisin abi sa'id bin al-khudri radiyallahu anhu yace na tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda na tambaye shi nace ayyul ibad أي الإبادة أفضل درجة عند الله وني إبادة نيتك درجة أقولين الله يوم القيامة رانا القيامة من منظر الله يتي يتي إبادة تفشيني الذكر bayin da suka fi kusa da Allah ranar alkiyama su ne azzakiruna Allah kaseeran wa zakirati wanda a Qur'ani Allah ya faɗa mana a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima Allah ya tanada musu gafara kuma Allah ya tanada musu wato rabo ne girma wanda ba zai kare ba a wani hadisi sahabban suka tambayi manzon Allah suka ce yanzu masu zikirin Allah da yawa sun fi wanda yayi yaki a fagen fama wa min al-ghazi fi sabilillah ya rasulullah yanzu sun fi wanda yake yaki a fagen fama ya manzon Allah me manzon Allah yace yace law daraba bi sayfihi al-kuffara wal mushrikina hatta takassara aw takhassaba daman kana adh-dhakiru lillahi katiran afdala minhu darajatan wa fadla yace da wallahi mutum zai zara takwabin sa yayi ta kashe kafirai da shi a fagen fama har sai takwabin nasa ya karye ko kuma takwabin nasa ya turbuda da jini manzon Allah yace wallahi mai zikirin Allah da yawa yafi wanda yake yaki a fagen fama shi yasa wata rana da aka dawo daga yakin Uhudu sahabban manzon Allah suna faɗan irin jikkatan da aka yi da wahalan da aka yi manzon Allah ya ce raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar mun dawo daga karamin yaki zamu je babban yaki suka ce wa ma jihadul akbar ya rasulullah me jihadi mafi girma ya manzon Allah manzon Allah ya ce jihadun nafs jihadi da rai ka yaƙi ranka ka tirsasa ranka akan aikata ayyukan alkhairi shi yasa tun a baya muka faɗa wato shi rai wato tursasa ta akan aikin alkhairi ake yi ba wai ita ran ne da kanta take aikin aikata aikin alkhairi ba to shine akwai hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu shi manzon Allah yana tafiya كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان من ظن الله يانا تفيا أكان هنيا مكة شيء يشيج وندوسي قاتن دوسي أنا شيء مدوسا جمدان فقال شيء من ظن الله يشي سيروا يتي من ظن الله كتفي هذا جمدان wannan shine dutsen Jumdan yana ambaton Allah manzon Allah ya ce sabaqal mufarridun masu kadaita Allah sun rigaye wato sun samu rabo sun samu rigaya manzon sahabbai suka ce suwaye suwaye al mufarridun ya rasulullah manzon Allah ya ce azzakiruna Allah kaseeran wazakirati masu ambaton Allah da yawa maza da masu ambaton Allah da yawa mata shine ai hadisin da Abu Huraira ya rawaita aka karba daga Abu Huraira har yanzu wanda Imam Muslim ya rawaita shi Allah ta'ala yana cewa yaqulu Allah ana ma'a abdi idza huwa zakarani ina tare da bawana idan bawan ya ambace ni wa taharrakat bi shaqatahu lebansa guda biyu suka motsa wajen ambatona Allah Allah la ilaha illa Allah zikirin nan kuma ba a ce maka ko a ɓoye ko a bayyane akwai laifi a ciki ba in ka ga dama ka yi zikirin ka a bayyane manzon Allah ya ce duk wanda ya je kasuwa ya daga muryansa ya ce la ilaha illallah la ilaha illallah ya faɗa so bakwai za a bashi ladan annabawa dubu saba'in da ƙarfi amma manzon Allah ya ce idza marartum bi riyadil jannati farta'u idan da ku shige kuka ga dautayin aljanna ku tsaya ku yi kiwo wannan ma hadisin muslim ne sahabbai suka ce wa ma riyadul janna ina ne dautayin aljanna me annabi yace yace hilaqu zikri yanda aka yi da'ira ana la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah amma yanzu wani in ya ga yan la ilaha illallah ya ga abokan gaba ya ga abokan gaba idan da da ka leka masallacinsa ka ce la ilaha illallah da karfi da ka ga fitina ranar in ba a kai ka gurin yan sanda ba to za a kai ka gurin yan kwamiti ka je masallacinsa ka daga masa murya ka ce la ilaha illallah da karfi annabi ne kuma ya ji wani sahabi yana daga murya yana ce la ilaha illallah la ilaha illallah sahabin manzon Allah ya ce wannan bari yake yi ba annabi ya ce innahu awwahun mai yawan zikirin Allah ne sabila da haka babu wani kaidi da aka bayyana daga cikin maganganun magabata wanda ko kuma maganganun manzon Allah da ya ce a yi zikiri a koye shi ne kadai ba za a yi zikiri a bayyana ba a'a hadisai da yawa sun nuna a yi zikiri a bayyana akwai ran da annabi ma ya fito ya samu sahabbai suna ta zikiri sun yi da'ira kharaja rasulullahi wa ala hilqatin fil masjid annabi ya fito ya samu da'ira a masallaci ana ta zikiri yace ma ajlasakum ya tambayi sahabbai me kuke suka ce jalasna nazkurullah ya rasulullah wa nahmaduhu ala ma hadana lil islam wa man nabiyyi alaina wannan hadisin an rawaice shi da mabambantan lafazi a wani kaulin manzon Allah ya ce amma ajlatakum illa zaka kun tabbata suka ce mun tabbata annabi ya ce ba na ce ku rantse don ina tuhuman ku bane walakin Allah yubahi bikum almalaika Allah yana alfahari da ku wa mala'iku a wani riwayan walakinni ra'aytu ar-rahmata tatanazzalu alaykum fa aradtu an usharikakum fihi na ga rahama tana sauka ne a kan ku sai na zo na yi musharaka da ku cikin wannan rahama ɗin in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga ashe zikiri a bayyane wannan abu ne wanda hadisai burjik sun tabbata sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun yi zikirin Allah a bayyane a gurare da yawa kuma annabi ya tabbatar da su akan haka akwai ayoyin da suka yi magana akan zikiri a ɓoye wa zikur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan ko kuma wa khifyatan duka yazo wa duna jahar duna eh wa zikur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna jahri min bil qawl bil gudwi wal asar ka ambaci ubangijinka a rai ba tare da daga murya ba wannan yana nan kuma masu zikirin suna irin wannan tunda suna yin lazimi da safe suna yin lazimi da yamma lazimin nan shine istighfari dari salatin annabi dari la ilaha illallah dari kuma duka abu ya ake kuma ba a magana akwai kuma wanda za a haɗu duka ayi ya ayyuha allazina amanu zkurullaha dhikran kathira wa sabbihu bukratan wa asila ya ku mu'mine ku taru ku yi zikirin Allah da yawa da yawa ku yi tasbihi ma Allah safe da yamma kaga wannan ana ne ana nuni ne akan a haɗu a yi zikiri wannan aya da ke cikin suratul juma'a da Allah ya ce fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون idan an idar da sallah ku watsu a bayan ƙasa ku yi ambaton Allah da yawa da yawa da yawa la'allakum tuflihuna la'alla da ku samu rabo kaga zikirin Allah a jami'i ne wannan akwai hadisi wanda aka karba aka ce kamar yadda ibn majah ya rawaici hadisi aka karba daga gurin ibn majah da abdullahi ibn busr yace wani mutum ya tambayi manzon Allah yace masa ne yace inna shara'i al-islam qad kasurat alayhi ya rasulullahi nawayace nawayace na shari'an musulunci yayi min yawa fa anbi'ni min hadi shay'in atashabbasu bihi ka bani labarin abin da zan yi riko da shi qala sai manzon Allah yace la yazalu lisanuka ratban min zikrillah harshen ka kai ya bushe yana ambaton Allah shi yasa masu ambatan Allah da yawa zaka gansu da talbus da talbus zaka gansu shi yasa wanda ba su san ambata Allah sai su ce kar a rike talbun ma sai su ce addinin buzani aka ba su hujja aka ba su hujja suka ce ba su yarda ba sai gashi a gidansu ƴan uwansu suka faɗa musu wannan zatin kai suke yi da kuma rashin sanin addini da jan talbi laifi ne da Abu Hurairah bai ja ba talbi mai ƴaƴa dubu biyu da jin calbi laifi ne da na na safiyatu bata ja calbi ba na na safiyatu da kwallon dabino ta tara tana amfani da su wajen kidaye annabi ya shige ya ganta tana zaune tana kidan ya ku tana tasbihi annabi ya sake dawowa ya ganta annabi bai ɗibi kwallayen ya watsar ba annabi ya ce mata ne yace ba zan nuna miki wasu kalmomi masu sauki wanda in kin faɗe su za a baki ladan duka aikin da kika yin nan ko kuma ba zan nuna miki wasu kalmomi wanda faɗan su zai baka ladan aiki mai yawa annabi yace to ki faɗi subhanallahi walhamdulillahi adada khalqihi wa rida'a nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi annabi ya mata nuni akan wannan annabi bai hana jin sharbi ba da a ce jan talbirai shi ne da abu hure da bai ja ba amma wanda ba su san ai zikirin da yawa suke kokarin su raba mu da talbin to da me za a hada mu in an raba mu da talbi to tun daga nan za ka gane kes din biyu ne an ce kar ka yi zikiri a jama'a kuma ka san in kai ɗaya ne ba za ka dage ka yi da yawa kamar yadda za ka yi a jama'a ba sai aka ce to in kai ɗaya ne ma kar ka rike talbi to yaya kenan ana son a raba ka da Allah kenan gaba daya wai in ka rike kana yin nariya ne to ai komai na zuciya ne babu wanda ya san abin da ke zuciya sai Allah yanzu idan dan kirga kidaye da hannuna da wuya dai ne iya kirga ɗari biyu ban bata ba da wuya shi yasa ɗan zafin kai masu da'awan sunan ɗan zafin kanci wanda ba su da zafin kai suna rike talbin su a wurinsu babu ruwansu da wannan talbin ma a yanda a markazin sunnan sun anan ake zuwa da talbuna a Saudiya anan zaka je kaga talbi kata kata ka siyo talbuna dan haka dukkan wannan ana yi ne a raba mutane da zikirin a raba mutane da zikiri ibnu taymiya dake bayanin zikiri har bayanin abin da ke faruwa kaga mutum ya suma ina zikiri ko kuma ya samu wato ya zauce har yana tsalle tsalle ibnu taymiya duk ya warware irin wa'annan su ba su san tawajud ba ba su san insijari ba zuciyarsu baya motsi shi yasa duka abubuwan da ke na kusanci da Allah suke musu da wa'annan abubuwa ga sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun taru sun yi zikirin annabi ya tabbatar da su akai ya ce idan da ku shige da dausayin aljanna ma ku tsaya ku yi kiwo dausayin aljanna kuma shine hilaqu zikr yanda akai da'ira ana zikiri shi yasa zunnulul misri yake fada rahimahullah man zakara Allah ta'ala zikran alal haqiqati nasiya fi jambi zikrihi kull shay'in duk wanda yake ambaton Allah ambato na gaskiya to zai bar shi da komai lokacin da yake ambaton Allah ta'ala zai mace da komai baya tuna komai baya tuna kowa yasa annabi ce uskurullah hatta yaqulu almunafiquna annakum mura'un ba yanzu kake ce mana suna ce riya ce yi ba to annabi sai da yace ku ambaci Allah sai munafikai sun ce ku mura'un masu yin riyan a wani kaulin hatta yaqulu almunafiquna annakum majnun ku yi har sai munafikai sun ce muku kuma hukata ne sabila da haka babu wani wato babu wani hadisi da yazo ya hana ayi zikiri a bayyane babu shi kuma da suke ce a ɗariƙan ana bautan wani ne a faɗa min don Allah a wani masallacin da aka je aka je ana kiran sunan wani shehi in ba la ilaha illallah ba la ilaha illallah la ilaha illallah amma da ke sun yi kwas ɗin digiri a sharri sun ce ana baka wuridi ne domin ka komo bautan shehi wani shehi kake bautawa bayan la ilaha illallah kore shehi kake kana tabbatar da samuwan Allah to zalunci ne da gaba da adawa da waliyan Allah dole sai an kakaba musu shari'a an kakaba musu makirci an nisantar da mutane domin kada su mai da hankali gurin wannan zikirin dama shaidan shi kuma abin da ke so kenan abin da shaidan yake so kenan dama kana zikirin ma yaya shedan ya addabe ka ya jaka ta nan ya jaka ta nan to ballantana an ga kamai da kamai da hankalinka akan zikirin kaga dole shedan ya, ya nada wasu komandoli ya musu rawani ya musu rawani ya ba su harshe mai kaifi mai zaki mai ƙarya mai sumbatu mai cin mutuncin bayan Allah wanda zai zo ya ce maka zikirin nan da kake ka daina shi to idan mun bari ku kawo mana abin da zamu na yi in mun bar zikirin ku kawo mana sai ku kawo mana babu abin da yake yin zikiri fadkuruni azkurkum ku ambace ni na ambace ku washkuruni wala takfuruni Allah ce ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi ana tare da bawana idan ya ambace ni in ya ambace ni shi ɗayan sa a ransa zan ambace shi ni ma a ɓoye in ya ambace ni cikin jama'a zan ambace shi cikin taron jama'a wanda suka fi jama'ansa jama'an mala'iku kenan Imam Nawawi ya fitar da littafi guda domin ya bayyana domin ya bayyana hujjojin yin zikiri a bayyane Imam Suyudi ya fitar da littafi guda natijatul fikri fi jihar zikri wanda yana bayani yadda za ana zikiri a bayyane kai harka ibnu taymiya he da ya fitar da mas'ala da ya amsa ta wanda ta kai shafi uku wanda gaba ɗaya yana yin bayani ne akan inganci da tabbacin mutum ya ɗaga muryarsa yana la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah haka yake a cikin rijal wa nisa haular rasul a babu fadli sahaba hadisin sayyidina ali ibn abi talib sayyidina ali yace ina jin mamakin sahabbai suna kwana suna sujada suna tsayuwan dare ba su gajiya kuma idan garin Allah ya waye ma ba za su yi bacci ba daga masallaci za ka ji gunjinsu na fikirin Allah zakarullah haka da suna zikiri madu haka da suna suna jirkidewa kamar yamilu shigar shi yomin rai kamar yadda iska yake buga bishiya ranan ranan da ake yin iska wasu suka ce bacci ne yake kama su suna zikirin bacci na daukar su wasu kuma suka ce hada baki suke yi suna zikirin suna rangaji kamar yadda ake zikiri ake rangaji wannan duka hujjoji ne tabbatattu ba kuma a koyayyen wazaje ba amma duka idan su ya makance ba su ganin wannan sabila da haka Allah raya mu kan zikiri ya kashe mu muna cikin zikiri Allah raya mu kan zikiri ka kashe mu muna cikin zikiri aka ce akwai hadisi na Afa ibn Abi Rabah sahabin manzon Allah ne yace da shi da Abdullahi ibn Umar sun shiga wajen Sayyidatuna Aisha radiyallahu anha suka tambayi Sayyidatuna Aisha aka ce da Sayyidatuna Aisha ta gansu tace ma Abdullahi ibn Umar tace haba kwana nawa babu ziyara ba zumunci me muka maka kani sance mu aka ce abokin tafiyarsa har yana ce zurjibban tazdad hubban ai da kana ziyara ko da ka dada ƙara samun soyayya gurin sai da tuna Aisha aka ce Abdullahi ibn Umar yace mu bar wannan ba abin da ya kawo mu kenan mun zo ne mu tambaye ki ya Aisha ki ba mu labari menene ya fi baki mamaki cikin al'amarin manzon Allah sai suka ga sai da tuna Aisha na ta kuka na ta kuka na ta kuka sai ta ce duk al'amarin manzan Allah abun mamaki ne. Duk al'amarin manzan Allah abun mamaki ne. tace amma ba za ta mance ba wani lokaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya tashi yana kwance a shimfidinta da daddare jikinsa yana jikin yana jikin wato yana kwance a jikin sayyidatuna Aisha tace annabi ya tashi yace ki min izini na kusanci ubangiji tace na maka izini ya rasulullah ina son ka amma na maka izini ya rasulullah tace annabi ya dauki buta yayi alola da yayi alola ya zauna ya kama zikirin Allah yana zikirin Allah tace a cikin yana yi a tsaye yana yi a tsaye har ya dawo yana yi a zaune yana yi a tsaye yana kuka yana yi a zaune yana kuka yana yi a gishinkide yana kuka har sai da alfijir ya fito manzon Allah da aka bashi komai sayyiduna Bilal bayan yayi kiran farko ya shigo ya samu annabi na zikiri yana kuka yace haba ya rasulullah kukan me kake kai da Allah ya ce li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima kukan ne ya rasulullah sai annabi ya ce masa afala akunu abdan shakura badan zama bawa mai gode wa ubangiji ba baka karanta ayan da Allah yake ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albabi ba الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار النبي ya karanta masa wannan aya annabi shine shugaban zakirai sabila da haka in ba za ku yi zikiri ba ku bar masu yin zikiri su amma hujjan zikiri ba za su shirgu ba a ƙur'ani ma in da ka karanta ayoyin zikiri sai ka rasa wanne za ka ɗauka ma ya ayyuha allazina amanu zkurullaha zikran kafira Allah bai taɓa sai ayi zikiri kaɗan ba yace ayi da yawa in istighfari ne ma Allah bai ce ayi kaɗan ba Allah cewa inna Allah yuhibbu tawwabina masu yawan tuba masu yawan tuba a yi yanzu a yi dan anjima a sake yi dan anjima Allah yana son waɗannan wa yuhibbul mutatahhirin har annabi yana cewa ya ayyuhan nasu tubu ila rabbikum wa inni la astaghfiru rabbi fil yawmi mi'ata marra ya ku mutane ku tuba kuma zuwa ga ubangijinku ni ma a rana ina yin istighfari in tuba zuwa ga ubangiji sau ɗari sau ɗari manzon Allah da kansa yake sau ɗari yake neman gafaran ubangiji to kai kuma yaushe za ka tsaya annabin da Allah ya gafarta masa zunubansa ko kuma bai da zunubin ma Allah dai ya ce ya gafarta masa li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika amma zambu anan ba ana nufin laifi bane dan bai taba yin laifin ba yana neman gafaran ubangiji ta balle mu idan an ga muna zikiri a yawa an ta mana tsangwama a ce wannan a ce wannan to anan muke kuma anan zamu mutu albarkan manzon Allah askuruni askurukum ku ambace ni ni ma na ambace ku idan Allah ya ambace ka kaji dadi Allah ya ambace mu washkuru li wala takfurun ku gode min kada ku kafirce mu insha Allah gobe za mu tashi a aya na 152 ya ayyuhal ladina amanu ista'inu bis sabri was salah inna Allaha ma'as sabirin abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu amsa tambaya daya sai mu sai mu tashi insha Allah akwai mai tambaya wa alaikum salam na'am in yaga zai iya shi kenan idan yaga zai iya ya rike azumi yana tambaya ne mutumin da yake kan hanya tafiya daga wani waje zuwa wani waje sannan kuma da azumi a bakinsa idan yaga zai iya ya ci gaba da azumin yayi tafiyan ba zai wahalar da kansa ba shi kenan idan kuma zai wahala Allah ya kawo masa sauki kuma Allah yana son in ya ba mu al'umma sauki su yi amfani da wannan saukin. Allah ya taimake mu, Allah ya biya mana bukatunmu, Allah ya yarda da mu, Allah subhanahu ta'ala ya kara mana kusanci da manzon Allah. Duk wanda suke saka hannu cikin hidimomin gabatar da karatun nan a media ciki da waje Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ya biya musu bukata albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Alhaji Allahun Allah ya kara muku lafiya da nisan kwana albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk sauran ƴan uwa masu bukata ko manya ko kananu Allah ya biya mu kowa bukata akwai masu neman addu'a daga nesa suna turo mana da sako ko wato suna da yawa ne ba yayi an a cewa ne da wane da wane ba amma Allah ya biya ma kowa bukata albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin allahumma salli ala sayidina muhammadin الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين